أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ضعيف عقير مذنب يا شاكيا أتاك رسول الله للمدي حاكيا هل يقبلن خير الورى ذاك شافعا له كل وقت أم ينيل المعاليا فإني وراء السائرين وأرتجي تذكر خير الخلق منه أماميا ولم أتزود غير دعوى مهبة ولا عمل يأتي بسرك مقاليا فقد فاتني حتى التدارك لا أرى سوى المصطفى الهادي يدارك حاليا أجرني في نفس أرى خبيثة فكل زمان ما تصوم الردى لي وتنقذني بشوبها لا تضرني قضائها إذ ذكر طه جلائيا عليه صلاة الله ثم سلامه تهيئ لي نقي الأمين إيمانيا عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم مدى الدار باقيا هذا قدر يوم دار العظيم الحمد لله muna da yi Allah tabaraka wataala godiya da ya kamu a wannan lokaci ya nuna mana a ganin wannan dama ta karanta harafi na ƙarshe daga cikin wannan diwani na uku mai suna salwatu shujun fi maddi annabi ma'mun sallallahu alaihi wasallam wannan harafi yake warawa da aka da'ifun haƙirun muzinifin sha a shakiya kamar wani nuni ne zuwa daman khatima na babban alheri da aka gabatar kamar yadda su daman kullum ma'abuta dacewa su ne wallazi na yutu na ma'atau wa kulubuhun wajidatun na hun wina rabi maraji'un suna ba da abin da suke badawa duk ya tsada shi da girman shi sai suna masu a za ka gani lokacin da suke kaskantar da kansu suna ganin ba su yi komi ba suna ma jin tsoro a kan abin da suka yi sun aikata abin kirki amma suna tsoron ma kai ka ce zunubi suka aikata shi ne cewa ake cewa da ifi wannan wani mai rauni ne haƙirun wulaƙantacce muzinibu ma'abucin zunubi ja a shakiyan ya zo yana mai kai koke yana mai kai koke a taka rasulallahi ya zo maka ya ma'aikin Allah lilmadi hakiyan yana mai hakaitowa ga yabo shi ke tsara yaban suke tsara ban shi da kanshi amma sai ya ambaci kanshi mai hakaitawa ga yabo hakaitawa kai ka ce kawai kamar yadda mu muke hakaito shehu shehu da sunan wasata annabi alhaji ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam shi wannan diwanin mu hikaya ce muke mana hakaitawa yanda hudi muke hudi to shi da kanshi yake hudi yake cewa yana mai hakaitawa ga yabo a to zai iya dukan ma'anoni da dama kamar wanda ke zo muna yanzu duk wanda zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakaitawa ne ga yaban da Allah tabaraka taala ya mai a yana cewa wani wuri a yarumu makhluqun sana aka ba da ma asana ala akhlaqika da khallaqu a duk wanda ma zai yi yabo ai kwatamtawa ce zai koko ya wadi abin da aka rage aka wadi a duk wata ma'ana da zaka wadi an rage an wade ta kuma ta raka da busiri قولا لقائل وكعب وعسان مديه تكلم duk an rage an waɗi da abin da za a waɗi sai dai ko da na ka yi ban za ka yi hakaitawa ne za ka yi to duka dai wannan dai wani nau'i ne kuma dai na tawadu hallau shi ma mutum bai jingina wa kansa yin yaban ba da kirkiran yaban wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam fa hal yaqbalan khairul wara zaka shafi'an lahu kulla waqtin shin khairul wara fiyayyen tarike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko zai karbi wannan wannan mai ma'abucin wa'annan sifofin da suka gabata da ifun haƙirun muzinibun kinnan ko zai karbe shi shafi'an yana mai ceto a gare shi annabi ko zai karbe shi sallallahu alaihi wasallam kulla waqtin kowane lokaci wato cikin kowane lokaci karɓaɓɓe ne a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma cikin kowane lokaci damuwarsa buƙatarsa ya ƙara samun karɓuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amyunirul ma'aliya ko shin zai samu maɗaukakan lamurra daga wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine mai kyauta da maɗaukakan abubuwa kyautarsa ta duniya ma ya tashi baka ya baka abin da kayi arziki har abada kenan a maka jiji kisoshi da dama za mu samu haka har an awaki taɓa badawa shi ke na mutum da ya rike awakin nan ya arzuta har abada duk komi a wannan bisa da suna suna ya baka wayansu an ba su ɗan abin da bai ta karya karya a cikin wani abin aunawa ba amma wallahi a kamar ɗin sa abu hurera cikin yan jakashi da aka auna mai dabino ma'aikin sallallahu alaihi da ya bashi da ya kama cin dabinan nan sai da yayi ya auna hausuka da dama ya taimaka a cikin wannan dabi'ar nashi ebowa da yake yana badawa shi da an ce dai an ce mai kada ya zazzage haka bai gushe ba har sai da can bayan shekaru an su yan washi suka cikin washin da suka mai suka amshe wannan jika to haka annabi sun yake kyauta da yawa irin wannan suna da yawa wa'anda in ya baka wai abubuwa ne wanda ana ke ganin kananan abubuwa to ina ga kuma ya ma kyauta ta wayansu abubuwa na ma'ana to aka kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam take dukkan ta madaukakiya ce fa inni wara asairina shi yace domin ni ina bayan matafiya wa artaji ta zakura khairal khalqi amma duk ina baya an baro ni ina kaunar tunawa tafiyin talikai minhu shi tazakkur kin ya zama minhu tunatarwa ce daga gare shi sallallahu alaihi wasallam amamiya a gabana ana can baya an baro ni amma kawai in ga an tuna an zo gabana sallallahu alaihi wasallam walam atazawwad ghayra da'awa muhabbati gashi ni ko bin yi guziri ba kuma bayan da'awa ta soyayya kawai ina dai da'awa ne soyayya ma shewa da awaki radiyallahu ta'ala anhu da'awa wala amadun ya tibi sirki maqaliya babu wani aiki wanda yake zowa da gaskiyan abin da nake faɗi. Alhakar tsaba ta wazo ke nan. Can wani ya ce wa dalla ala sirki jami'un da zai kulta. Wantan da ke ma'aridi ne na kaskantar da kai da tawatu kuma shi dama abin da ke karɓaɓɓe ba a ganin shi. Saboda haka ke ganin kawai soyayya ma kai ka ce ta soyayya ce irin tamu masu faɗi da baki babu wani aiki wanda ke zuwa ya gazgata soyayyan nan wannan ya nuni zuwa abu to yana nuni ga ita kanta soyayya ko da ta baki ce Allah ya tana matsayi to ina kuma ga an samu soyayyan wadda take ta asali shi abin da ake nema a guziri wani abu ake nema a guziri da shi babu kamar soyayyan nan wannan baitin wannan diwanin baki da mai suna salwatu shiru kamar da sunan shi ne a sancewan bakin ciki ne salwatu shiru amma wai kamar an ce da mi ake san bakin ciki yake santuwa ce fi madihin nazir ma'amun a cikin yaban annabi wanda yake amintacce shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shine annabi sallallahu alaihi wa sallam da yaban shi ne a ake san cewar bakin cikin to me yake akwai cikin diwan nan ni abin da lura da ne a kaɗan kowane babu wani haraji kusan babu wani haraji za ka samu wanda yake wawunta da ambatan mahabba soyayya ko wani kalima wadda take mushtaqqa daga mahabban nan daga hubbun nan koko shauki ko abin da ya kama da haka koko su duka baki ɗayansu sannan kusan ba har wayo babu kusan harafin da yake hukunta da a kalima ma ta yabo ta yabo to ni a jumta sai na ga wannan nunu ne zuwa ga abin da ke zama salwatu shujunkin abin da ke sance bakin ciki babu kamar soyayya ga maki sallallahu alaihi wasallam da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi yabo kin daman can alama ce ta soyayya soyayya ce ta motsa take motsar da yaban wadan kowanne ne yana iya zama daban-daban amma waɗannan su ne abin da wannan harasi ya kumsa soyayya tsaba soyayya da faɗinta da mahimmancinta da launi-launi nata Allah ya samu yi nazari a sannu duka muna ganin wani a cikin wannan diwan a wala amalin ya ce bisu daga makaliya fakat fata ni hatta tadaruka har wannan kawai ni shine ke gare ni ɗan abin da na yi guziri shi shine dawa ta soya sannan hatta da riska fatani ta tsere mini bin iya na yi riska abin da na riga ya tsere mini mana daga ayyuka na kirki wanda kamata in yi babu wani abin da nake da shi bayan soyan nan la'ara siwal sannan a tatta zaruka la'ara siwal mustapha alhadi yudariku haliya ba na ganin wani wanda zai riski halin da nake ciki kuma bayan abin zabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadi wanda shine mai shirya suwa ajirni min nafsin araha khabisatan ya ma'aikin Allah ajirni ka tsare ni min nafsin daga nafsu araha khabisatan wanda nake ganin ta mummuna ce kullu zamani kowane zamani ma mata sumur radaliya makina tana ya zama za'ida don ta zama ma'ana ta ɗauke da ma'ana tafkidi kawai abin da take mini ita ce na kayya take mini me take sawo mini arrada hallaka take sawowa kawai liya a gare ni wata irin nafsu ce wadda take mummuna kullum kawai abin da take mini nafsun wannan shine kawai ma ta sumur radaliya tana cinikayyan a hallaka a gare ni saboda haka nake kaunar a kare ni daga sharrin wannan nafsun wanda take mummuna wannan hak wannan shine aikin ta wannan kika ce wasu addu'o'i ne ake lakanta mana wanda suka dace da halayenmu da irin nafsu irin tamu tunne zai zama hala kullun shi laihin wani ki so ya gani abinda zai faɗi wani abinda bai dame shi ki so ya faɗi ba wani abubuwan da gashi nan dai sharrika na nafsu kawai sun dame mu na rayuwa sun sun sun mana da baibayi sun hana mu tafiya to wannan wata adda ce babba duk wanda ya samu isin cikin cikin irin wannan halin zai iya maimaita wannan baitin a Allah ya tsamar da mu baki da cikin irin wannan munanan hali wa tunqizuni min shu'umiha ya ma'aiki Allah in ka kare ni daga sharrinta sai ka tsamo ni daga shu'umcinta wanda har ya kasance la tadurruni qaba'ihuha munanan ayyukanta su kasance ba sa cuta mini in zikiru tsaha jala'iya domin ambatan annabi Muhammadu sallallahu mai suna tsaha jala'iya shine magogina magogin zuciyar nawa matukar ina ambatan shi ko zai ta goge zuciyar ta sai ta zama gal alai duka ba ikuwa wannan duka munanan ayyukan nan na nafsu ba sun cuta ma zuciyata da komai ba wannan shi ma nuni ne zuwa a farala ta ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatullahi summa salamuhu tsira da amince Allah tabbata a gare shi to hayyi uli luqyal amini imamiya wannan salatin ya kasance yana mini tattalin gamuwa yana tattalin gamuwa gare ni gamuwa da al'amina annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce imamiya wanda shine jagora na sallallahu alaihi wasallam Allah har walau shi wannan wata ishara ce zuwa cewa in kana gurin saduwa da ma'aiki sallallahu alaihi to ga abin da za kama shine salatin annabi sallallahu alaihi shine abin da zai yi ma tattali ya shirya ma gamuwa da ma'aiki sallallahu alaihi Allah samu dace Allah ya yi mana dalilin saduwa da ma'aiki sallallahu alaihi ya kaza san wa manamin da'imin abadan alaihi ma al'adil kirami wa sahbihi salatun wa taslimun madad da hari baqiya tsira da aminci su tabbata a gare shi tare da alaye masu girma wa sabi da sahabban shi madad da hari matukar zamani baqiyan halin kasance zamani zama halin kasancewa zamanin mai dawwama har kullum ba iyaka kenan اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ونخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين